أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شابكوي قوة محرم wata na farko a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata kamar yadda muka shiga cikin kitabun zaka domin tsaya ne akan hadisi na 624 za mu tashi insha Allah ta'ala bisa kan hadisi na 625 wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhum qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim rawahu ahmad wa li abi dauda aidan la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim wannan hadisin daga Amr dan Shu'aib daga baban shi an jaddihi daga kakan shi radiyallahu anhum yaddan Allah ta tabbata a gare su yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim ana karban sadakokin musulmai ne a wajen ruwawansu alami ya fahim kenan a wajen ruwansu ana nihin kenan wajen ban ruwa wannan ana zancen zakkar dabbobi kenan zakkar dabbobi wannan hadisin ya faɗi inda yake wuri mafi sauƙi inda za a je a karɓi wannan zakkan shine inda wato makiyaya suke taruwa da dabbobinsu gaba ɗaya yana anan cikin sauƙi sai a zo a hudda zakkansu rahu Ahmad wal Abi Dawud wannan lafazin kuma na Abu Dawuda la tu'khadhu sadaqatuhum ba a karban zakkan su illa fi durihim sai a cikin gidajensu to kaga shi kuma wannan hadisin ya nuna a gidajensu ne za a zo kenan da in ka hada riwayoyin duka ba wani cin karo ke da kwai ba sai dai kowanne ya faɗi waje wanda yake mahi sauki an muka tattara hadisan kenan sai mu ga Eh, kamar an karantar da cewa wuri wanda yake mafi sauƙi nan ne za a zo a karɓi zakka ta dabbobi kamar wurin da suke haɗuwa suna ban ruwa inda ake hutawa da dabbobin gaba ɗaya ko kuma a tarda shi a gida amma in aka ce a ɗora biyar makiyayi duk inda ya nuhato aiki ne ja saboda suna shiga dajijjika suna yawatawa kaya kenan babu damar a ta biyan shi a tare shi ko ina a ce zakka za a karba to sai hadisan nan suka yi bayanin cewa wuri wanda yake mahi kusa kuma mahi sauki yanda ba tare da an sha wuya ba domin sauƙaƙe ma masu karɓan zakka shine a karɓi zakkan dabbobi ga masu dabbobi a cikin gidajensu ko kuma a tarda su wajajen ban ruwansu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر daga Abu Huraira idan Allah ta tabbata a gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce laisa alal muslimi fi abadihi wa la farasihi sadaqa musulmi baya da zakka a cikin bawan shi ko a cikin dokin shi ba a ɗora wa musulmi ba zakka akan bawan shi kenan bawan shi ko ɗa nawa ne ya mallaka ko dubban bayi gare shi to ba ɗora mashi sai ya hidda bayin zakka ba duk da su ma bayin kaga ai dukiya ce ko ana saida su ana sayan su da kuɗi lokacin da ake harakar bayi to amma sai aka ce babu zakka a kansu saboda su asali ana tanadin su ne saboda hidima wala fi wala farasihi ko kuma dokin shi na hawa shi ma babu zakka akan doki ko da mai tsada ne kuma ko doki nawa mutum yake da in dai ya tanade su ne domin hawa to babu zakka akai kaga wannan hadisin ya karantar da mu cewa ita zakka tana wajaba ne a cikin dukiyar da ake kasuwanci da ita ko kuma dukiyar da ake yunkurin haɓaka ta kenan duk dukiyar da ake tattalinta don ta haɓaka ko kuma ake jujjuya ta a harkokin kasuwanci ita ce dukiyar zakka amma dukiyar da asali ma an tanade ta ne kawai don a canyi ko kuma an tanade ta saboda wasu manhohi na rayuwa da wannan babu zakka cikinta a ga shi yasa da mutum zai sau abinci ya jibge gidan shi da manhon ya dora ci to babu zakka cikin wannan abincin saboda shi ba na kasuwanci bane sannan kuma ba da manhon a dora haɓaka shi bane a da manhon a dora canyi shi ne to da abin da kawai canyewa ake bai karuwa ba ya cikin abubuwan da za a hudda mazakka sannan haka ma da a ce mace tana da kayan kwalliya zinariya ko azurfa a cikin ɗakinta masu tsada waɗanda sun kai na zakka kaga a bisa zance mahirin jaye cikin maganganun malamai shine cewa babu zakka akan wannan saboda ta aji su ne ba don manufan kasuwanci ba ba don manufan a haɓaka su ba shi yasa jamhuri suke da ra'ayin cewa babu zakka a kansu duk wani abin da mutum ya tanada don amfani ba don haɓakawa ba ko neman kuɗi to babu zakka a kan shi yasa in mutum ya sawo mota ta shiga ko miliyan nawa take motar nan kaga ba a hudda mata zakka ba cewa ai wannan motar shi miliyan saba'in ya sawo ta don haka duk shekara sai ya hudda mata zakka ba wannan hire ko da mota nawa ya sawo kuma ko miliyan nawa ya sawo matukar dai saboda hawa ne babu zakka akan waɗannan motocin nashi haka ma in mutum ya gina gida yana iya gina gida na miliyoyi da yawa to babu zakka akan wannan gidan ba a kallon gidan a ce ai gidan da ya gina gidan miliyan ɗari biyu ne da haka da shekara sai ya hudda zakka ta miliyan ɗari biyu a babu zakka cikin shi saboda an tanadin shi ne ba dan a ɗora jujjuyawa ba ana samun kuɗi da shi kuma ba dan manuhan a haɓaka shi ba sannan don haka duk ire-iren waɗannan gidaje ko kaya wanda mutum ya tanada don ya ɗora sanyawa ko kuma wato makamantansu to duka babu zakka a kansu kamar yadda nan aka ce babu zakka a kan bayi to haka ma duk abin da mutum zai zai sau saboda hidima gare shi ya dora mai hidima to ya shiga cikin wannan ma'anai cewa babu zakka a kan shi aka ce babu zakka a kan doki saboda shi ne abin hawa wanda ake yi da shi a wancan lokacin kaga a kiyasi kan shi duk wani abin hawan da mutum zai ya saye ne don ya dora hawa ko jirgi ka saye don ka dora hawa babu zakka a cikin wannan jirgi. Rahul Bukhari wal Muslim laisa fil abadi sadaka babu sadaka game da bawa illa sadaqatul fitri sai dai zakka kono kenan zakka kono wadda ake huddawa ƙarshen Ramadan kamin a je sallar Idi to ita wannan kam za a hudda ma bawa amma in ba wannan zakkai ba babu zakka wannan ta farilla وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء راه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته to kamin mu je ga wanga hadisin wancan hadisin da muka karanta na cewa babu zakka akan abubuwan da ba a tanade su ba don a haɓaka su ko don a ɗora kasuwanci da su amma kaga yanzu in ka ɗauki masana'antu misali mutum yana da wata masana'anta ko kuma yana da wani kamfani ko yana da to wannan kaga abin da suke huddawa na dukiya saboda su waɗannan duka an yi su ne saboda neman kuɗi da su to wannan akwai zakka amma ba a kan shi ba shi karan kan shi kamfanin da aka gina a dukiyan da take hutawa daga gare shi lalle ne mutum ya zamanto ya ɗora lissafa yana bayar da zakka haka ma dukiyar kasuwanci kaga tunda ana jujjuya ta ita ma in shekara ta kewayo akan nisabin ta akwai zakka haka in mutum zai fara kasuwanci sai ya ga to yau zan fara kasuwanci da miliyan nawa zan fara to da ka fara ran nan zaka fara lissafi saboda ita duke kasuwanci kullun karuwa take amma daga ran da ka fara ranar ne za ka fara lissafi duk in shekara ta kewaye sai ka bayar da zakka wa an bahaz kenan aka ce daga bahaz ibn hakim dan hakim an abihi daga baban shi an jaddihi radiyallahu anhum daga kakan shi idan Allah ta tabbata a gare su kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce fi kulli sa'imati ibilin a cikin dukkanin garke na raƙuma fi arba'ina bintu labuni duk cikin guda arba'in za a bada bintu labuni kenan diyar mai shayarwa to kaga wannan hadisin kwatankwacin wanda muka karanta bayan yana faɗi mana zakkar raƙumma ko kenan zakkar raƙumma kamar yadda ya gabata cewa mutum babu zakka a dukiyar shi ta raƙumma sai in raƙumin ya kai guda biyar to sai aka iya ce nan wurin a cikin guda arba'in zai ba da bintu labun kamar yadda can baya da muka karanta a cikin hadisin mu na farko an nuna cewa duk raƙumman da suka kai daga talatin da shidda har zuwa arba'in da biyar to za a bayar da zakkar bintu labuni ko kenan wannan daga talatin da shidda zuwa arba'in da biyar shine zakkar bintu labun to ɗa arba'in kenan yana ciki ko don haka ya ce kenan a cikin alakumi arba'in za a bayar da bintu labun wala tufarraqu ibulun an hisabiha kuma ba a rarrabe raƙumma daga lissahinsu kamar yadda ya gabata cewa ba a rarrabewa a rarrabe su daga lissahinsu saboda gudun zakka man a ataha mu'tajiran biha falahu ajruha duk wanda ya bayar da zakkan nan shine man a ataha wanda ya bada ta mu'tajiran biha yana mai neman lada da ita falahu ajruha to yana da ladanta duk mutumin da ya bada zakka yana mai neman lada da ita zakkar da ya bada to yana da ladata kenan kaga wannan akwai kwadaitarwa game da wanda zai ba da zakka ya tsarkake zuciyar shi ya ba da ta cikin daɗin rai ba cikin kunci ba da bacin rai da hushi kasa akwai wanda zai ba da zai baka abu amma cikin hushi da bacin rai to kaga ba haka ake so ba so ake in zaka yi kyauta ka yi ta cikin farin ciki da jin daɗi har ma ya zama kahi wanda kabba jin daɗi mutanen kirki in suka bayar da kyauta suna jin wani daɗi a ransu wanda wani lokaci shi yasa wani yake yaban wani ya ce idan ka zo wajen shi zaka ga huskan shi tana sheƙi ka zo wajen shi kana roƙon shi yace sai ka ga huskan shi tana sheƙi yana farin ciki yace kuma in ya baka sai ya zama yana tama godiya yana nuna ma farin ciki kamar dai shi ne ya zo ya roƙe ka ba kai bane ka zo ka roƙe shi to wannan sifar annabawa kenan da mutanen kirki in suka baka in suka baka sai zamana su suke farin cikin jin daɗin sun yi alheri mutumin kirkin ya alheri wallahi daɗi yake shi sai ji wani farin ciki zuciyan shi ta bes duk wanda ya san yana yawan samun damuwa da zugi da zulumi ya ta sadaka sai ka ɗora badawa sadaka tana buɗe zuciya in ka gano cewa kai fuskar kamar ta shanu take kullum ba fara'a tukun tukun kake to da Allah ka dora sadaka dan ka samu fara'a ga fuskar ka ta dan saki saboda haka badawa ga mutanen kirki suna tana shasa tun a da tun kamin ma musulunci su larabawa mutanen kirki cikin su suna son a ce bako ya zo gidansu saboda su mai hidima su kashe mai kuɗi su ji daɗi in mutum ya ji wani irin daɗi da farin ciki ai akwai akwai ɗanɗano na jin daɗin badawa ga wanda suka saba badawa wanda wannan ɗanɗanan ya zama shine roman rayuwansu in sai ga mutum ya zo cikin wanda irin bukata yana kuka yana cikin takura sai su sanya shi farin ciki su sha shi dariya to kaga wannan abun wallahi ba karaman aiki bane Allah yana son irin shi yana son mutumin da in ya ga wani cikin yanayi na takura kuma ya san yana iya kama mai to zai tashi ya ta faɗi ka tashi sai ya ga ya huta daga cikin wannan yanayi to kai ma in dai rayuwarka haka kake ko wallahi dai da ka shiga takura Allah ne zai yi ma tsaye sai ka huta daga cikinta an yi zamana kai baka damu ba da kowa to kai ma Allah bai damuwa da kai da haka dai wanda za su bayar da zakka an hisa mutum ya bada ta cikin farin rai cikin jin daɗi da kyakkyawan niyya kenan ya zama zuciyanka tana fari fes ka kyakkyawa ce lalle ka bada don bin umarnin Allah kuma lada kake so ka bada ba wai irin irin kyautar amshi dan jaraba ba mutum ya sha ma kai sai ka kai ma kanka baka so ka bashi ba kuma Allah riga ce sai ka bashi ko baka so ba dole sai ka bashi ka sa ka wanda in kaga ya baka ba daga gare shi bane abin da ka kalli yanayin da ya baka kai ka san ba shi bane ya baka Allah ne ya baka domin inda shi ne ya za a yi cikin bacin rai ya dauka ya baka an shi dai ma ne kuma ka tahe ta hararanka jaraba kuma ya baka to kaga kenan ba shi bane ya baka wallahi Allah ne ya kwato maka daga gare shi domin lalle inda shi ne to bai kamata ba ya bada domin bai so ba kuma ran sha a bace kuma cikin kunci ya bada to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man a'taha duk wanda ya bada wannan zakkai mu'tajiran biha mu'tajiran shine muhtasiban yatlubul ajr mu'tajiran biha kenan yana mai neman lada da ita falahu ajruha to yana da ladata don dai bada hawa neman lada ba kawai shi shi yake dai ba yanda ya iya an ce dole sai ka bada ga tsananto to ya kenan shi innamal a'malu binniyat shi yasa ya ce wa man mana'aha kuma duk wanda ya hana ta ya bada ta fa inna akhizuha to lalle mu za mu kwato ta da ƙarhin tsiya wa shatara malihi tare da rabin dukiyar shi kaga shari'ar musulunci kake ba da zakka ba haƙali ka za'a ba kana musulmin kuma an san akwai kuɗin ƙasa Allah sai ka bada ba wani noke-noke kawai ai da ma inda shari'ar musulunci ke da kwai yanzu duk wani alhaji na akwai sunan shi wajen gwamnati da lokaci ya sai dai a turo mai masu karɓa kawai kuma an zo su za su lissa komi da sun gama lissa sai su ce to kai zakakka miliyan kaza ne sai a hudda kawai ba kai bane za ka tsaka na iskanci da zakka da da haƙƙin miskinai wanda Allah ya ce a basu da wannan ba kuɗin ka bane haƙƙin su ne Allah ya ce ka basu to kaga in mutum ya kiya aka gano musulmi ne shi kuma ya ce wallahi bai badawa amma yana faɗawa nema mai duke ya ga wanda ya sai ya zo ɗauke ta to za a turo mai mota soji idan shi ma yana da wasu sojojin da ya tanada saboda mai kuɗi ne ya sau masa makamai ya ce wallahi sai dai ga wanda zai karba ko to kamfani za a turo mai dole sai an kwato wannan wannan zakai aka kwato ta kuma a jibga mai kashi kuma a kwato da rabin dukiyar shi daga ran nan sai kaga yanzu kamin ma shekara ta ida yake zuwa ya ce bai kamata a kawo ba yanzu shi zai dora bada da kanshi in ya sha wahala amma yanzu kaga mutane mokos suke hanawa ba wanda zai masa komi to abin ya hatsari saboda sai an je lahira yau mai huma alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum kamar yanda kake kiyawa da wannan gabban to Allah ya ce su za a dora gasawa ranar alkiyama me yasa aka zana wujuhuhum fuskokin su zuhuruhum bayan su junubuhum gefuhukan su saboda wannan sune gabban ruwa in baka sani ba in mutum yana sanya ma ruwa da huska za ka fara gane bai bada tukunkune huska wani ma da ka zo ka fara gayan bukatoci sai ya huska a gaba ba alamun wara inan kai da kanka dole ka rage ka tashi ka tafiyar ka ba ya bada to in kuma yana sanya ya juya da mi yake juya baya yake baka ko to wannan bayan sai an kona shi don haka aka ce wa junubuhum da gehohukan jikinsu su waɗannan gaban su ne gaban rowa wanda da su ake nuna an kiya saboda haka Allah ya zaɓe su a matsayin wanda za a lallasa ranar alkiyama kan wanda suka ƙi bayar da zakka Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya hana ta fa inna akhizuha to lalle mu za mu kwato ta to kwato ta wannan ya tabbata lokacin Abubakar Siddiq ko da manzon Allah ya fati wasu suka ce shi kenan mun huta da zakka suka ce ba su badawa abubakar siddiq khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗarma ɗamara ta yaƙi da su ya ce sai ya yaƙaci duk wanda ya rarrabe tsakanin sallah da zakka kuma ya yi yaƙace su sai da suka bada ta kenan wannan dalili ne a musulunci da yake nuna cewa gwamnati Allah ya ɗora mata yaƙi da wanda suka ƙi bada zakka dole ne gwamnatin musulunci ta yakaci wanda suka ce ba su ba da zakka cilasta su za a yi da ƙarfin tsiya sai sun bada kadiba hadisin duk wanda ya bada ta cikin daɗin rai yana neman lada sai aka ce mi falahu ajruha yana da ladanta Allah zai ba shi lada kuma in ka kalli adalci na Allah shi wa dukiyan Allah cewa ke wa atuhum min malin lahi allazi ataku ku ba su daga cikin dukiyar Allah da ya ba ku waye wanda ake haihuwa da dala kowa haka yake zuwa ba ko sisi kenan Allah ta'ala ne yake sauƙaƙe ma hanyoyin samu ka samu to cikin wanda shi ya baka sai ya ce ka ɗibi kaɗan ka bada yanzu in ka ɗibi mutum in ya zo ya ce yana da yana da miliyan ɗari biyar nawa ne zakkan shi kawai ce mai za kai ya bada wato biyu da rabi cikin ɗari biyu da rabi cikin ɗari shi ne zakkan shi to nawa ne biyu da rabi cikin ɗari rabin dukiya aka ce ya bada a ce aka ya kasa hudu ya bada ɗaya cikin hudu ya kasa biyu babu wannan zancen adiba haka gani a cikin sai a cikin kaso arba'in kaso ɗaya ne zai bada amma wallahi wasu sai su ce su sai dai an je lahira kawai suna ganin ta yi yawa ba su iya bada ta yanzu wani kaso ɗaya cikin arba'in na dukiyar nan nashi wallahi inda aka ɗebo su zaka ka tabara dukiya ce mai tarin yawa talakawa za su wadatu to shi yasa duk inda ake musulunci da kyau dole cikin tsarin musulunci akwai yaƙi da talauci akwai yaƙi da talauci kuma talauci zai ragu raɗaɗin talauci da irin wannan tsarin talaucin wanda zai kai mutum ga kafirci duka da yayi sauki amma mutane danne dukiyansu suke ba su ba da zakkan don haka ya ce za a kwato ta da kari kenan a musulunci in mutum yake badawa ya katar shi ake da karhin ciya sai ya bada to da aka ce wa shatara malihi da rabin dukiyan shi to shi kuma wannan ukuba ne in aka karbo zakkan da karhin ciya bayan an yi nasara a kan shi aka karbo zakkan to yanzu sai a raba dukiyan shi kashi biyu sai a kwace kike rabi to nan malamai suna da maganganu guda biyu akan yin ukuba don ayyana ukuba ne da dukiya ko to suna da ra'ayi biyu akwai malaman da suka ce eh ya halatta shari'ar musulunci a mutum ukuba da dukiya domin wannan wannan hadisin fa inna akhizuha wa shatara mali wannan shine ra'ayi na farko akwai malaman da suke da sabanin wannan suka ce bai halatta ba a yi ukuba da dukiya alkali ko mai iko a musulunci ba ya da damar yama wani ukuba da dukiya ya ce ya kwace mai dukiya ko ya amshi mai wani abu babu wannan suka ce don saboda ayoyi da hadisai sun yi nunin cewa ba a ukuba da dukiya daga cikin dalilansu suka ce Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku saki ku ci dukiyanku a tsakankaninku ta hanyar cuta illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in kasuwanci ne cikin yarjejeniya tsakankaninku kaga wannan ayat ta nuna ba a cin dukiya ba tare da yardan mai dukiya ba ko to shi yanzu wanga aka kwace ke rabin dukiyar shi da yardan shi ne ba da yardan shi ba to ita ma zakkai ba da yardan shi bane aka kwato ta amma ita wannan zakka illa bi haqqil islam shi wannan da haƙƙi Daga cikin dalilansu suka ce akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace baya halatta ga musulmi ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi bi ghairi tibi nafsihi ba tare da dadin ran shi ba. Kenan sai da dadin ran shi. Sai suka ce don haka wannan dalilan na Alkur'ani da hadisai sun nuna ba ama mutum ukuba da dukiya. Masu wannan ra'ayin cikin malamai sai suka ce don haka in mutum ya ki ba da zakka za a je a kwato ta da ƙarhin tsiya. daga baya sai alkali ya kalli wani hukunci ya dace ya mai kaso zai sa shi kashi zai jirga mai kowane hukunci zai mai amma dai banda na dukiya suka ce saboda musulunci bai yadda da ukuba da dukiya kaga akwai ra'ayuka guda biyu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tare da almajirin shi Ibn al-Qayyim su suka rinjayar da cewa ya halatta yin ukuba da dukiya idan shugaba ya ga akwai maslaha yin haka kenan maslaha za a kalla a in akwai maslaha to ya halatta domin wannan hadisi kenan waɗancan ayoyin sai zama wannan hadisin kenan ya keɓance lokacin da ke da kwai maslaha in dai maslaha ta kama za a yi to shugaba ya halatta gare shi yi kenan wannan shine maganar da wannan manyan malaman suka rinjayar da ita Allahu ta'ala alam azamatun min azamatu rabbina wato kenan wannan azama ce daga cikin azamomin ubangijinmu azama shine kishiyan rukusa rukusa shine abin da an yi rangwame ko azama shi kuma abin da ba a yi rangwame ba kenan wannan doka ce daga cikin dokokin ubangijinmu la yahillu li ali muhammadin minha shay'un babu abin da yake halatta daga cikinta ga iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan iyalan annabi Muhammad sallam alayen shi sune makusantan shi waɗanda aka haramta musu cin zakka banu Hashim da banul Muttalib kenan waɗannan sune alayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to zakka bata halatta gare su ba abin da yasa ba su cin zakka saboda su tsarkakakkun mutane ne mutane ne masu girma gidan girma da daraja suka fito kusancin da suke da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su sun yi gaban su ci zakka wannan yana cikin girmamawa da aka yi musu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita zakka dauda ce daga cikin daudodi na mutane nama hi ausakhun nas daudan mutane ce kenan tunda dauda ce to su an hana su cin wannan dattin na zakka nan akwai wani abin lura akwai masu ƙarya sharihantaka sai mutum ya ce maka wai ya gano shi sharihi ne jikan annabin wani ma zai ce maka a annabin ne ya faɗa mai haka nan ƙiri-ƙiri kuma cikin irin wannan ‘yan lokutan ha har yanzu akwai su wallahi akwai su har yanzu suna nan masu wannan tun za ga yana bugun gaba yana su sharihai to amma gaba ɗai abinda zai baka mamaki su sharihan na yanzu gaba ɗaya ma rayuwarsa ta dogara ne akan karɓan sadaka. Hamma ka ji wani shari'in yana cewa ai duk wanda ya mai sadaka aljanna zai shiga. Ba haka wani wani ya ce ba, wani daga cikin masu takama da su shikokin annabi ne. Sai ya ce ya haɗu da manzan Allah ƙiri-ƙiri ba a mafarki ba, ya ce manzan Allah ya faɗa mashi cewa duk mutumin da ya taimake shi ko ya taimaki iyalan shi ko ɗiyan shi ko matan shi ko jikokin shi ko wani wanda yake da alaka da shi to dan aljanna ne shi ya lamunce mai aljanna ba ku san wanda ya faɗi wannan magana ba ko sai na faɗi sunan shi eh ai sanan ne wannan magana tana cikin maganganun su shahararru kuma in ka diba tun daga lokacin da ya rayu har zuwa yanzu duk inda aka ce wani jikan shi ne to sai kaga ka cokan ma bisa kan sadaka ne yake rayuwa har kaburburan su zaka tarda an kewaye su ana jajjefa sadaka duk wanda ya je ya yi dawafi sai ya bada su ya jajjefa sadaka wannan kuɗin da ake tarawa ke yayi su sharifai ka kamata a tuna musu da wannan hadisi sharihi bai kamata ba a ce yana jiran sadaka in dai ya tabbata akwai dangantaka ta gaskiya za kamata ka fita daga cikin maciya sadaka a su abinda ake ba su khumsul khums ake ba su wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli zaka ce mi wali zil qurba su ne makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su khumsun khumsi ake ba su in an samu na ganima amma in dai ba a samu ganima ba to sharihi da dagewa wajen neman kuɗi aka san shi shiga harakokin kasuwanci ko wani abu inda zai samu halattun shi don haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani abu da yake halatta ga iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin dukiyar zakka kaga wannan shi ma cikin wannan hukuncin na Allah subhanahu wataala akwai hikima yanzu inda a ce manzo Allah sallallahu yana karban zakka ya ci da shi da iyalan shi da wasu sun mai sharri sun ce a kaga ya zo ya ce a dora tattaro zakka da a dora bashi to sai Allah ta'ala ya sa shi da kanshi haramun ma ne na yanzu in aka tashi aka yakaci wani akan ya bada zakka shi ya san ba dan maslaha kai bace ba yakin kai bane da kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya cin dukiyar zakka wata rana manzo Allah sallallahu yana tahiya da jikan shi Husaini sai manzon Allah ya ga wani dabino guda daya a ƙasa sai manzo Allah sallallahu ya ce in ba dan kar a zo wannan dabinon na zakka ne ba da na dauke shi na ci dan ka a zo na sadaka Salman al-Farisi tun farkon zuwan manzon Allah Madina ya zo ya jarraba dama ya karanta cikin cikin littafin da suka gabata cewa cikin sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta amma ba ya cin sadaka ai sai da ya kawo mai ko ya kawo mai wani dabino ya ce sadaka shi ya ce gaban shi manzon Allah ya rarrabe masa habbai bai ci komi ba karo na gaba sai ya zo ya kawo wani sai ya ce wanga kyauta ne sai ya ga rarraba ma sauran mutane kuma shi ma ya ci sai ya ce to ga alamu shi ne ya fara gano alamomin cewa tabbas sai da ya binciki alamomin da ya karanta cikin littattafansu wanda suka gabata duka ɗaya bayan ɗaya sai da ya tabbatar da dukkaninsu haka ne radda yake bin bayan manzon Allah haka yana son ya ga na ƙarshen wane ne tambari na annabta wanda yake kafaɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah an tafi cikin rakiyar wata gawa Salman al-Farisi yana daga bayan manzon Allah sallallahu sai yana ta daddata ga kafaɗar manzon Allah yana son ya gani manzon Allah da ya fahimci manufan shi sai ya sabke sai ya sabke mai mayahin shi yana gani sai rungume manzon Allah sallallahu ya fashe da kuka ya tabbatar da cewa tabbata da gaske wannan shine annabin nan ga shi a boye ne yaje yana yana kwantola ya bincika duk sauran bincike binciken da ya boye a sai da yazo ga wannan na ƙarshe yana ta kokarin ya daddata ya gani da manzo Allah ya fahimci haka sai ya nuna mashi sai ya tabbatar saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi makusantan shi yana cikin darajanta su da girmama su ba su cin dukiyar zakka sai Allah ya musanya musu ita da خمس الخمس رواه أحمد وأبو داود وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Ali yadda Allah tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idza kanat laka mi'ata dirham idan ya kasance kana da dirhami 200 wa hala alaiha alhaulu kuma shekara ta kewayo a kansu fafiha khamsatu darahim to cikin su akwai dirhami biyar wannan kaga zakkar azurfa go mun yi bayanin ta can baya zakkar azurfa kenan idan kana da dirhami 200 saboda dirhami ana buga shi ne da azurfa a da wato yanzu aka mana wayo aka karbe azurfa da zinare aka bar mu da takardu masu lambobi aka ce su ne kuɗi to da kuɗi da gaske kuɗi kuɗi yanzu kuma kuɗi kaga takardu ne masu lambobi kawai in ƙattan duniya suka ga dama daga yau sai su mai da takardun kayyanka kuɗi kuma ta zauna za ce su ne kuɗi kai ka ba da abin arziki shi ya miƙa ma takardu a ga dama kawai yanzu sai a je a yi taro a ce sun an watsar da su ba aiki da su sun lalace yanzu ko sun kai buhu guda sun zama kayan banza to a da kuɗin kuɗi ne ma da gaske zinariya da azurfa ce ake bugawa a yi kuɗi da To har yanzu bankunan duniya suna da wannan ɗan wato dagwadagon wannan amfani da zinariyar da azurfa wajen harakan kuɗi. Sai dai sun canza salo su su suke riƙe gaskiya. Su suke riƙe gaskiya sai su bar mutane da da labarai. To idan kana da wato dirhami ɗari biyu, wahala alaiha alhaul kenan wannan ya nuna zakka azurfa sai kuɗin sun kai wato dirhami nawa? da kuma karatun da ya gabata min kiyasta su da sifa mun ce kuma zakka in so samu ne masu kuɗi su ɗora huddawa ta hanyar lissahi da azurfa ba da zinariya ba don aka lissafa da zinariya za a jima kamin ka fara bada ita ma da dama sun hisa a musu lissahin zinariya su kuma saboda ba da gaske ba ne suna son ibada don haka idan kana da dirhamin da ya kai ɗari biyu to kuma wannan hadisin ya ƙara tabbatar mamu ko da fa ka mallaki dukiyar zakkai to ba zakkai sai in shekara ta yi sai in shekara ta kewayo shi yasa yace wahala alaiha alhaul in yanzu ka samu miliyoyin kuɗaɗe sai kai ta haraka kamin shekara ta kewayo sun wace ina zan can zakka a kanka babu kenan sai shekara ta kewayo wahala alaiha alhaul fa fiha khamsatu darahim to cikin wannan duke za ka ba da dirhami nawa? Dirhami biyar. Kuma dirhami biyar ɗin shi ne lissahin da muka faɗi na ɗaya cikin arba'in ko? Shi ne da cikin arba'in. Kuma in ka duba dirhami biyar ɗin shi ne lissahin da aka faɗi na cewa bi da rabi cikin ɗari. Bi da rabi cikin ɗari. Kullum da wannan lissahin ake hudda zakka. Mutum dukiyan shi ko miliyan nawa ce. Kawai abin da zai hudda bi da rabi cikin ɗari zai hudda. zai zaka shi in kuma bai gane wannan maka ce mai to ya kasa arba'in sai ya hudda kashi guda shi ma fa kashi gudan nan cikin arba'in bi da rabi ne cikin ɗari wannan shi ne kenan dukiyar zakar shi walaisa alaika shay'un kuma babu komi akan ka hatta ya kuna laka na dinara har sai ya kasance kana da dinari ashirin kaga ɓangaren zinariya sai ka mallaki kuɗi na dinari kana da dinari ashirin saboda su ne suka kai nisabi kenan nisabi na zakka na azurfa shine dirhami ɗari biyu nisabi na zakka ɓangaren zinariya shine dinari ashirin wahala alaihal haulu kuma shekara ta kewayo a kan shi fafiha nisfu dinar to cikin shi akwai rabin dinari kenan kana da dinare ishirin nawa ne zakkanka rabin dinari to rabin dinaran nan shine ɗaya cikin arba'in shine ɗaya cikin arba'in kuma shine biyu da rabi cikin ɗari fafiha nisfu dinar fama za da duk abin da ya ƙaru a dukiyanka ya zama kai dinarorinka sun kai ɗaruruwa kana da dinare ɗari biyar ko kana da dinare dubbai fa bi hisabi zalika to da wannan lissahin ne zaka hudda zakkanka yanan da wannan lissahin zaka kiyasta walaysa fi malin zakatun babu zakka a cikin dukiya hatta yahula alaihi alhaul har sai shekara ta kewayo a kanta rawahu abu dawuda wa huwa hasanun faqad iktulifa fi raf'ihi وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا duk wanda ya samu dukiya fala zakata alaihi to babu zakka akan shi hatta ya hula alaihi alhaulu sai shekara ta kewayo akan rajih wa kafo da za ka samu kamar da na shagayi da za ka samu miliyoyin kuɗi yanzu su zo hannunka na aka ne an baka to ga yanda kake masha Allahu talaka mai bukatoci da yawa kaga kamin shekara ta kewayo duka ɓaddar su to ni za ka tsaya jira za ka ka da ce yadda yanzu yanzu kana matsayin ka na talakatul sai a baka miliyan hamsin ba hasir su kewayo in ga shekara ta kewayo to ba baka da bukatu baka da bukatu yanzu miliyan hamsin ko gina gida na kware tana isa ba sai dai gidan miskin ne ba ta isa to shi kenan shi kenan gida da irin dai na miskin ne dai ko irin gidaje dai na wani zamani wanda ya dace a ce mutum ya shiga ya rayuwa ji daɗi ba ta isa ba ta isa da an zuba ta cikin wajen wajen fondasiyon ta ƙari to yanzu a ƙaddara ma tana isa sai ka je ka sai gidan miliyan arba'in sama sama kaga ko mota ba ka samu za su ƙari ya ka sai moto sauran ka sai abinci daga ba kuma ka ci gaba da bara sai ka san shi wanda ya saba canyewa da wuya kan ka ba shi ya iya juyawa a ɗabi'a mu duk mutumin da aka ba canyewa yake to akwai wahala ya iya juya sai dai ya canye kuma daga ba ci gaba da kauce-kauce yanzu inda anda inda ɗabi'an mu ba haka nan take ba ba kungiyoyin mu nan ba na wa'azi eh kungiya ta wa'azi ta samu miliyan 20 wa'azin ƙasa amma kamin shekara ta fara bara wallahi tallahi wata kungiya ba zan can kamin shekara ba radda ta samu wannan miliyan 20 nan a masallacin ta sai an zazzaga asusan bara kaga ba daidai bane ba amma ta a ce akwai tsari wanda za a iya juya su su haɓaka in dai da gaske Allah za a ma aiki to amma aikin da gaske amma da yake gabaki ne ake cewa Allah za a ma'aiki. Ba su? Sai a rasa ma inda suka yi wani bi, wallahi haka nan Wani bi bacewa suke, wanda aka ba ajiya, wallahi, wanda aka ba ajiya sai ce sun bace. Wallahi bacewa suke, bakwai labari. Yawan nan wanda aka ba ajiya sai ya zo ce sun bace. eh shi na Allah sun bace nashi suna akwai kuma masu jujjuya su eh ce za su dan jujjuya in suka jujjuya suka ci riba to ta su ci in kuma suka jujjuya kudin suka juyo to sai su zo su yi jawabi in suka juye sai su zo su yi farar su tara jama'a akwai renewa zai diskur ya gai ma kowa gaskiya yanda abin ya faru amma ya ci riba muku ko labari ba ka ji To wannan kaga duka yana cikin abin da bai dace ba, Allah sa don mu gyara. Na'am, ya ce, na ne nake, manistafa da malam, duk wanda ya samu dukiya babu zakka a kan shi hase shekara ta kewayo. Wani Ali radiyallahu anhu qala laysa fil baqari al awamil sadaqa. Daga Ali dan Allah ta tabbata a gare shi yace babu zakka a cikin shanu na aiki. Rahu Abu Dawud da Dar Qutni war Rajih waqafu aidan. Wannan hadisin kenan ko marfu'i ko mauqufi abinda ake nihi dai shanu waɗanda mutum ya saye don su ɗora mai aiki, ko dai don dai su ɗora noma, ko kuma don su ɗora ban ruwa, shi dai manufan shanun kawai shanun aiki ne to babu zakka a kansu, ko su nawa ne. Kamar yadda ya gabata mun ce duk ire-iren wannan dukiyai ba ta cikin dukiyar da ake hudda ma zakka. Yanzu kaga ba shanu ba ne ko? Yanzu ɗan dan ƙara in ka sai ɗan dan ƙara saboda noma ko saboda aiki to babu zakka a kan shi. za mu tsaya bisa kan wannan hadisi abin da karanta na daidai Allah ya amfani mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu yana mu jara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka to gano dan uwa nan wurin ya ya rubuto karatun da ya gabata ya tsaro shi da tsari irin na boko wanda aka fi ganewa ya zauna ya bi hadisin da muka karanta satin da ya gabata ya ce to bari ya tsara shi ga takarda kana ganin raƙun mako da tumaki to bisa kan wannan hadisin ne da aka karanta wanda ya bayanin zakkar raƙun ma da kuma zakkar kenan awaki kenan wanda ya karɓa ya karanta insha Allah sai ya ga abin ya ƙara hutowa ƙarara Allah ta'ala ya saka mai da alheri ina tunanin Abdulmajidi ne ya yi shigo Abubakar Siddiq ne ko to Allah ta'ala ya saka mai da alheri ya karɓa kenan sai a rarraba ko akwai karatu da muke na tafsirin littafin ibnu kasir ibnu kasir mun ɗauko shi gingime mai littafi ne ko shi ba cika masa shi ba haka amma mun sanya karatun shi a masallacin tsibiri tsawon shekara yau shekara ta hudu kenan kuma yau alhamis ne dare alhamis ne ake karatun Allah da ikon shi dai yau mun ɗauki kike karatun kuma daga can wurin saboda wasu dalilai an maido shi a nan makaranta shi ne ke sanar da ɗalibai kenan saboda dama shi ko can karatun ɗalibai kuma can masu zuwa yawanci wa'azi ne suke zuwa saurari to shi yasa kenan wanda Allah ya sa ya mallaki Ibn Kafir insha Allah za mu ci gaba da karatun shi yanzu a nan makaranta eh Dirra Alhamis muna fara daga karhe biyu zuwa gab da lokacin la'asar kamar zuwa uku da rabi sai a tsaya kenan karatun muna karatun awa guda ko awa guda da rabi kenan littafin ibn kasir kuma mujalladi na farko muke akan shi sai da mujalladin na farko mun dan nisa eh mun dan surha tun da karatun shekara hudu ne aka yi da daidai sati sati ake yi amma dai an dan tahi ana can cikin suratul nisa insha Allah ta'ala haka wanda yake da dama kuma yake ko ko yake iya sawo littafin duk da yana da yan kuɗi ko nawa ne yake sha biyar yake ko kaga jikka sha biyar ake saida shi sai papa suke abu da haka kenan eh wanda Allah ya sa akwai shi a jada ma eh kenan sai ya abin wanda kuma ya ga yana iya asusu ko kuma eh da yake akwai application to yanzu akwai sauki sai ya bi shi ta waya ko to don haka haka nan eh karhe biyu da rana ake yin shi insha Allah kenan karfe biyu zuwa uku da rabi insha Allah ta'ala kenan sai dai sati mai zuwa alhamis mai zuwa ba za a dasa ba sai ta sama kenan ba wannan alhamis kin mai zuwa ba alhamis ta saman ta insha Allah za a dasa kenan watakila kamin lokacin ma mutum ya samu ya sawo shi Allah ta'ala ya datar da mu